من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فألقيها فإذا هي حية تسعي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن ذكر الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وبارك الله مسلمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته to insha Allah yau goma sha shida ko sha shida ga wata ramadana hijira sha shida ne ko sha bakwai sha shida hijiran annabi sallallahu alaihi wasallam tana shekara dubu daya da dari da arba'in da bakwai daidai da wato shida biyar kai ko ga watan uku 2026 miladiya kamar yadda muka saba da mace gaba da karatun mun alkur'ani mai sarki a wannan masallaci mai albarka a dakwakar gida mai girma sarkin damba mun fara a cikin wannan kitsin sura mai albarka suratul taha kissan annabi musa alaihi salatu wasalam mai bayanin yadda allah maɗaukakin sarki ya yi kissa daga sama ba tare da an faro ta daga farko ba a cikin wannan sura mun ga kuma yadda allah maɗaukakin sarki ya yi masa dalilin da ya je shi ɗora sina da abin da ya faru muhawara tsakaninsa da ubangiji allah maɗaukakin sarki har ya zuwa inda allah maɗaukakin sarki ya tambaye shi menene a hannunka ya kirga amfanin sandan bayan ya ce sandan nasa ne ya kirga wasu amfani wajen guda uku ko ya ce hiya asaya a taukau alaiha wa kushi biha ala ganami sauran sai bai faɗe su ba sai ce liyafi ha ma'arib ukura ma'arib duk ma muna tafiya insha Allah ta'ala za mu samu wasu daga cikinsu to sai Allah maɗaukakin suke ce masa alƙiha ya Musa ka jefar da ita ya Musa saboda haka sai ce fa'alƙaha take sai ya jefar da wannan sanda ɗin bai zafi hayyatun kwatsam sai ga shi wato kenan ta zama macijiya tas'a tana tafiya wato kenan kawai sai ga maciji yana tafiya a gabansa a nan surar Allah maɗaukakin sarki ya ce fai zafi hayyatun ko a wata sura kuma Allah madaukakin sarki sai ce ne wai zahiya su ubanu mubin a wata aya kuma Allah madaukakin sarki ce ka anna hajjan saboda ka walla mudbiran to me yasa ibarun suka zo guda uku daban-daban nan an ce hayyatun nan an ce su ubanu nan an ce jannu to kaga kofa ce wadda ke masu suka ga addinin musulunci suke cewa kissa guda daya ibarori sun zo daban-daban menene gaskiya to amma mai neman kuskure a cikin alkur'ani shine yake ganin wannan cewa kuskure ne amma wanda yake ta hakikin ayoyin alkur'ani ya kuma san menene kalamar larabci zai ga cewa a'a wa'annan kisosi tun da ke guri daban-daban aka kawo su kuma kowace kisa akwai abin da ake so hankalin mutane ya fokusin a kai ko kuma shi annabi sallallahu ake so a dora shi a kai sannan shi kuma ya dora mu a kai to kowanne akwai wato kenan kowace ibara akwai wurinta don daga cikin balaga shine wato kenan mudabakal kalami ko mudabakal kalami lil ya zama magana ta dace da siyakin guri da yanayin da ake so mutum ya fahimta shi ne wata kinan ake kira su wata kinan magana ta kabar kenan ko magana wadda take zahira ta zama ta yi mu ɗabaka da yanayi da halin da ake ciki malamai suka ce idan ka duba yanayi guda uku da aka yi bambata an kalli macijiyar ne a sifa daban-daban a lokacin da aka kalli macijiyar ta gabanta ta fasa kai haka kai da kake gabanta ka kalli ta to a lokacin siffar da za ta bayyana shine siffar macijiya amma in an koma ta ta bayanta aka ga buɗe kan nata to sai ka ga ta zo da siffar kumurshi don shi yasa aka ce fai za iya sobanu kumurshi shi ne sobanu ko? eh? shi ne kumurshi ko? amma duk da haka a zamirin da aka warsa aka ce hiya ko? hiya aka ce ba a ce huwa ba sauraka yi tana nan a matsayinta na hayya din kenan amma siffarta siffar soba ne idan kuma ka dube ta ta ɗaya gefen wato ga gaba ga baya ta nan gefen ka ganta a fere ɗin na haka da yadda ta ke haka ta haka wulwul ta fi kama da aljani saboda mai aljani shi ne yanzu haka ganshi za ka nemi shi karasa maciji in yi wul kawai zai tafiya ya bace wannan wul ɗin shi ne aka ce ka annaha janna saboda ka ibara ce daban-daban kala-kala wadda duk alkur'ani ya kalle ta from every angle ta kowane wata kenan abin nan to so da sai ya ce sai ya ganta hayyatun tas'a macijiya ce wata kenan tana tafiya irin yadda wata kenan maciji suka suke yi amma kuma fasan dansa ne yanzu kenan ana so a koya masa wani darasi na musamman saboda ai yanzu muhimma za a bashi ma'ana za a bashi wata kenan abin da ake kira responsibility za a dora masa nauyi ne da zai je isa don haka sai an fara training ɗinsa da abin da zai girgiza shi ya tsorita shi kuma a hana shi jin tsoron ba shi ne training ɗin ba saboda haka sai ya ganta ta zama macijiya kuma kaga yanzu bai isa ya taba ba to duk da haka sai Allah madaukakin sarki kake so ya bashi jarantaka a rayuwa sai ya ce masa me
قال خذها ولا تخاف سنعيدها سيرتها الأولى Allah maɗaukaki zage ce masa kuzha ba sandan ka bane eh to dauki kayanka cari mota kawai eh sandan sa ne gashi amma ya ya ya canja masa yanayi amma ka ce masa kuzha to a baya an dauke masa kewa cewa Allah maɗaukaki sarki da kansa ce inni anallahu ni ni ne Allah don haka a gabana yau babu wata matsala har a wata aiki cewa la ya kafu ladayya almursaluna ai manzanni a gabana ba sa jin tsoro saboda haka kai ma karka ji tsoro bushara ce zaka zama manzo kuma ana son ka zama jarumi mai jajircewa don haka Allah madauki ta kice masa ko za ka ji ka rike ta kawai wala ta karka ji tsoron komai karka ji tsoro yawwa annabi ibrahim an ɗauke shi an jefa shi a cikin wuta bai ji tsoro ba kuma haka yadda ya shiga haka ya fito kai kuma yanzu jarabawar ka da maciji ne saboda haka ka jarime shi kawai babu wata gidan matsala kowa da abin da allah maɗaukakin sarki yake jarraba shi da shi don haka sani idan siratul ula sirata hal'ula za mu dawo da ita akan wato kenan yanayinta na farko karka damu ɗauki kawai a ɗauki kawai yanzu da aka je masa kare ya ji tsoro akwai alamar can fa ya tsorita haka ne yawwa can kama wata aya aka ce walla mudbiran kawai sai ya fece annabi musa alaihi salatu wasalam sai juya zai fece ko wala bi aqib kowai waye babu aka ce a a dawo dawo dawo dawo dauki to kaga yanzu ana so a nuna musu cewa zai fuskanci yanayi mai ban tsoro amma kuma kare yi tsoron sannan wannan tsoron sayyid kutub a cikin fizilan qur'an ya ce tsoron da annabi musa ya ji alaihi salatu wasalam tsoro ne wanda yake sifa ce gariza li kulli insani wani ɗabi'a ce wadda take tana cikin kowane mutum kowane mutum zai iya tsorita a kowane lokaci babu mutumin da za a ce wai baya tsoro babu shi in ka ji ana cewa ke gudu ke gudu ta kusa gudu bai zo ba aka yi bahaushe ya ce ko sau daga ran da san gudu zo za ka ki gudu ya gudu to haka ne sau da gariza ce ta kowane dan adam wannan natural behavior ne Allah kaɗai shine yake da kamala a wannan sifa din wanda baya jin tsoro yau saboda haka ba laifi bane a dan adam ba laifi bane ba gazawa bane a annabi daga cikin annabawan Allah ya zama ya tsorita akan inda tsoritan ya kamata a ce an ji tsoro yau amma kuma kaga su jarumai ne ko suna zuwa gurin jihadi suna komai da komai amma dole jarumtar su mutuntaka kuma yana nan wato kenan tare da su yasa annabi sallallahu alaihi wasallam a fili yake faɗa wa mutane ni mutum ne qur'ani ma kuma ya tabbata da wannan kul inna ma ana bashar saboda akwai bashariya akwai abin da ake cewa tun daga kawaidi ake kaya mana jawazu a aradul bashariya duk wani abin da ka bijiro ma dan adam to halal ne ya bijiro ma annabi annabi zai iya mantuwa annabi zai iya wato kenan jin yunwa annabi zai iya gajiya annabi zai iya tsorita idan abin tsoron wato kenan ya zo shi kuma duk abin da dan adam ka iya yi shi yasa mutane da suke kokarin su mai da annabi sallallahu alaihi wasallama kaman Allah wani lokaci iga zai hadisi zai tabbatacce wani abu na dan adam ka iya faruwa da shi kamar hadisin kwarkwata ko wani abu kuma na su kore tare da ingancin abu to ba su nazari cikin kawa'idi ba na ga kawa'idi ce jawazu a aradar bashariya akwai halaccin bijire-bijire na dan adam to zai iya samun su a kowane lokaci za su iya fisari za su iya yin bahaya ko za su iya zuwa kasuwa za su iya sayan kaya za su iya mai za su iya jin nauyi da sauransu duk irin abin da ka iya biyo dan adam wanda ba na kasa ba yawwa to wannan zai iya faruwa da su to yanzu ga annabi Musa alaihi salatu wasalam ya tsoro Allah ya tsoro Allah wanda take ce masa kusa wala ta rasu ne idan hasar ta lula za mu dawo da ita siffanta na farko ma'ana za ta dawo sanda kana dauka za ta dawo sanda ba shi kenan magana ta ta wuce layin ba to mu je واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء تخرج بيضاء من غير سوء آية نخرج Allah maɗaukakin sarki ce waddum yadaka ila janahika ka rungumo hannunka zuwa wato kenan fuka-fikinka hannunka ya zo kusa da fuka-fikinka ga hannu shine daga nan ina kana shine laraba suke cewa sai yadu ko fuka fiki fa wannan ko to ana son ya tattaro hannun sai kawo kusa da fuka fikin sa ma'ana ya manna wata kenan a jikin wata kenan abin din sa can wata aya Allah ba dauka zai ke ce waka fi jana haka yawa kaga kalmar hannu na mutum ne amma fuka fiki na tsuntsu ne amma Allah madaukakin sarki sai hada su guda biyu don ya bada wata ibara da haka ke cewa ka karkatar da kuyakunka wa fijjana haka lil mu'minina ko liman ittaba'aka ko ko kuma iyayenka abin nan kinaya ne na wato kenan ladabi da sauransu amma ana so ake wato kenan ya dawo da hannunsa kusa da jikinsa a wata ayar Allah madaukakin sarki ce ila jaybika wadda mu ya raka ila jaibi ka ko ka kawo hannunka cikin jaibu jaibu aka ce a larabce a da a al'adar larabawa rarita ake ne idan mutum da kudinsa sai ya sa a cikin raritarsa sai ya saka ta a wuyarsa sai ya lankaye ta ya sa ta hannun zaranta ɗaya ta nan zaranta ɗaya ta nan sai ya saka ta cikin rigarsa saboda idan yana buƙatar wani abu sai sa hannunsa ta nan ta sama rigar sai ta shigo cikin rarita da ya rataye din a kafadarsa sai ya ɗauko kudinsa to shi yasa daga ba da aka sauke abu sai aka yi aljihu ma kawai a gurin sai aka samu su shi ma aljib ko shi ma aljihu da hausa mu ce aljihu balwar mu ce aljib ko to saboda haka wai ya sa hannunsa ta nan dinsa idan ya sa hannunsa a nan dinsa haka ne ila janahika takruju bayda zuwa ga fukafikinka gurbin fukafikinka ma'ana gurin da aljihu yake idan ka sa hannunka in ka fito da shi zai fito wato kenan fari min gairi su in ba tare da wani cuta ba hannunsa zai sa cikin rigar sanyi ya fito da shi sai ya zama kamar tocilan duk inda ya haka sai ya haske mutane kaga wato kenan zai iya daukan fasara da yawa wasu za su iya cewa matsala ne wasu kuma za su iya cewa ba matsala ba ne yana iya ko maras ne ko na abu kamancin wannan amma Allah sai ya fitar da abin a fili sai ce min gairu su in ba tare da wai hanin ta samu matsala ba wannan ayatun ukura wata aya ce ta daban ayar farko ita ce sanda amma ibara ta alkurani a nan gurin bata nuna aya bane kawai aka ce jefar da sandan ka zai zama maciji shi kina ka wuce gurin amma da aka kara da hannu in ya fito da haske sai aka ce ayatun ukura ma'ana ziyaratun ala ayatul ula amma qur'ani bai ambaci aya ta farkon ba ana amma tun da an ce ukura to akwai ula kenan ko yau to so da yanzu ya haɗu da ayoyi guda biyu kowace za ta sa tunaninsa ya canja kuma kowace mu'ujiza ce wato kenan a gare shi ya jefar da sanda ya zama maciji wannan mu'ujiza ne kuma ya bashi wato kenan cewa eh abin da gaske ake yi sannan ya bashi training na rashin tsoro sannan sahaninsa ya fito da shi shi ma ya nuna masa cewa abin daga tsaye yake don daga abin da yake ya saba wa al'ada sannan zai karfafa masa gwiwar cewa eh abin nasa daga gurin Allah madaukakin sarki ne don haka duk duk an yi ne don a karfafa zuciyarsa ko nusabbitu mu'mina da kullun yawwa nusabbitu bihi adaka ana son zuciyar mutum ta yi karfi wato kenan akai dindin training wato kenan ake to mu je linuriyaka min ayatina al-kubri wayannan abubuwa guda biyu mun yi su ne li ajali an nuriyaka domin mu nuna maka wani abu min ayatina kaga min litabidiyya ne ana ba duka ayoyin mu manyan ba a wani abu daga cikin ayoyi kenan akwai wannan sau mun tabi ne kenan ko mun yi haka ne dan mu nuna maka wato kenan wani abu daga cikin aishai'an min ayatin al-kubra daga cikin wato kenan ayoyin wanda suke manya-manya kira akwai sauran rigima a gaba to musa alayhi salatu wasallam shi ne fir'auna innahu daghe
karar na farko an fara fitowa zaka ce idza bila fir'auna ka tafi kai tsaye zuwa ga wato kenan fir'auna amma me yasa fir'auna bil tafti tunda shi yanzu wa'azi zai je yi haka ne wa'azi kuma yace gurin jama'a ake zuwa a fara da su ba ce ka tafi gurin kibdawa ba ba ce ka tafi gurin misrawa ba outright ne sai aka ce tafi gurin fir'auna kamar fa yanzu ne za a aiko ka Najeriya ba a ce ko aka ce ka tafi gurin Tinubu kai tsaye kaga akwai ma'abu mai muhimmanci akai cikin lamarin kenan Allah ba da kwakin tarki ce masa izhaq ila fir'auna malamai ba su bincike wasu daga cikin su suka ce dalilin sa aka ambaci sunansa kai tsaye shine ya wuce gona da iri a cikin uluhiyya ya shiga cikin uluhiyar Allah madaukakin sarki don ya tara mutane ya ce musu ana rabbukum al'ala ni ne ubangijinku ubangiji ma babba don haka a nan sai aka ce ya shiga cikin wato kenan rububiyar ubangiji saboda haka sai Allah madaukakin sarki ya ce musu ya je directly kan annabi ai kan wato kenan fir'auna idhhab ila fir'auna a to amma me yasa zan je ubangiji dabi'i ne abu ne na dabi'a Musa alayhi salatu wasallam abin da zai fara tunani shine ce me yasa fir'auna me yasa fir'auna don haka Allah bada kuki zage ga wasu cewa innahu daga tabbas shi yayi dagawa dagawa shine wato kenan yayi shishigi ya wuce gona da iri cikin abin da aka tsaye da shi in an ce wucewa gona da iri shi ne na farko iyaka limit din da aka ce ka tsaya a guri kaza sai ka wuce ko kuma ka taba hakkin da ba naka ba ga iyakan hakkinka sai ka je ka taba hakkin da ba naka ba to sai a ce ka wuce gona da iri ko kuma ga iyaka aikin da aka saka ka sai ka yi shi ka wuce kuma kana wani abu daban sai a ce wato kenan ka wuce gona da iri to wucewa gona da iri tana iya fitowa ta sifa da daman gaske amma yanzu Allah madaukakin sarki anan ya ba mu a dunkule ya ce lalle shi fir'auna wato kenan yayi dagawa shi yasa aka ce wato kenan ka je gurin sa to mu je malam qala rabbi shrah li sadri
abin da farko da zai zo wato kenan cikin zuciyar Musa alaihi salatu wassalam shine wannan fir'auna ai a gidansa na girma sannan kuma akwai cases tsakanina da shi na farko dama da ya girma a gidan barin gidan ya da siyasiya saboda ai ya taba maran wani bikib din ya mutu ko ko kaza hu musa faƙada alihi annan musa ya share shi da bari saboda shi wannan yana zalunta wayansu don haka sai ga mutumin ya mutu don haka aka je aka tsiranta mu fir'auna fir'auna ya ce a je a tafi masa da shi a cikin mutanen gurin wani ya zare jikinsa ya kewaya a guje je ta wani gudu ya ce wa musa innal mala'a ya tamiru na bika to fa yanzu an yi mitin an yi mitin zaman majalisa sun ce maza maza a kamo ka a kamo ka ko don haka shi kuma sun yi haka ne lektu lokacin su kashe ka ko an ce an ba da dama a ji a kamo ka a kashe ka sau da ka fakuruj inni laka minan nasihina ka fice kawai ka gudu wannan nasiha nake maka annabi Musa ya fita dan haka rabuwarsa da Fir'auna kenan yanzu da wancan laifin a cikin zuciyarsa ya sani kuma yanzu an ce je ba ma gurin kimtawa ba ya tafi wadda kenan gurin Fir'auna kai tsaye ya tona kansa to wannan fi shine abin da aka faɗa masa haka dan haka abu na farko ya yarda cewa wannan abin daga gurin Allah ne ya yarda kuma zai kuma yanzu trend da ya samu rashin tsoro ya ba shi karfin gwiwa zai ba shi wato kenan ya ba shi karfin gwiwa da cewa zai je zai yi amma yana da matsala guda daya shine yana da matsala akan harshensa shine ce rabbi shrah li sadri a Allah madaukaki sarki ka bude min kirjina saboda da zan isar da sako lalle ina bukatar na iya magana na iya tsara su in na iya tsara su na faɗa zai iya kwamisin din su har su yadda yanzu ki a nan abinda za mu lura shi ne damuwar annabi musa yanzu ta fice akan abin da za a yi masa sakamakon abin da ya faru yanzu damuwarsa shi ne ta yaya za a yi da'awa ta ci nasara shikinan ta yaya za a yi don haka ɗaya daga cikin hanyoyin da da'awa za ta ci nasara shi ne wata kirin ya zama kirjinsa abu ɗaya ke yana da balaga yana da fasahar da zai iya gaya wa mutane ya kuma wata kirin gamsar da su su yadda cewa wato kiran abin da ya faɗa daidai ne yanzu shi ne damuwarsa kawai don haka shi nuna kukansa ga ubangiji ya ce rabbi shirah li sadri ubangiji Allah madaukakin sarki na roke ka kirji na dinnan ka bude mishi ya zama zai iya daukan duk abin da ya kamata a ci ya dauka to mu je mata wa yassir li amri sannan Allah madaukakin sarki ka sauke mun lamarina yanda yake da wahalar nan ni kan na gashi da wahalar kan na gashi da wahalar yau yanzu akwai mutumin da akan ya zo shi ya zaman awa daya a gurin karatu gane ya je ya yi tsayuwa ta awa biyu a layin siyasa in sallah za a yi idan malamin yana karanta misali a ce sura mai tsawo aka ga mutum yana surutu ana ja mana dogon ƙasa ana menene menene amma a layin atm ko a layin siyasa ko a wajen sayini na wani abu sai awa uku awa uku zai amma wallahi ba zai surutu ba ba zai surutu ba kuma ko ya yi surutun ba zai bar gurin ba amma yanzu limami ya zo yana karanta musu dogon sura za ka jana cewa kaza kaza kaza ai an ce fa karɓu ai an ce menene menene da sauransu haka ne ko kuma kudu ba sallar juma'a kwata-kwata minti nawa ake sallar kudu ba sallar juma'a minti biyar shida bakwai ne to a yi minti goma sha biyar duk alwalarmu tana taurorewa muna ta gengedi kaza kaza idan suna jira gwamna na rantsi da allah za su zama awa alwalarsu ba ta warware ba ko bisa gengedi sun abin ya musu sauki saboda me akwai intanet sun sa ciki to musa alaihi salatu wasalam soke intanet ɗinsa ya dawo kan wannan wa yasirli amri lamarin za ka samu shi zama mai sauki ko menene mashakkar da take ciki in ji ta da sauki kawai ba za ta daga mu hankali ba to ni haka nake so so yin so a kan layin wancan layin suke musa alaihi salatu wasallam ga akan layin da yake so wato kine ya samu wannan saukin to mu je wahlul uqdatan min lisani
Allah madaukaki zai ce annabi Musa daga cikin addu'o'insa yace wahlul uqdatan Allah ina son ka since daurin da yake akan harshe na yin lisani da yake kan harshe na kenan aka ce akwai abin da ake kira wato kenan gurya-gurya a cikin harshensa ba zai iya fitar da lafazi yadda yake ba kuma shi ya san kansa don haka duk abin da yake problem ɗinsa wanda zai hana shi ida sako yadda ya kamata shi ne ke roƙon Allah maɗaukakin sarki wato kenan ya warware masa don haka tun da ba ni da wala Allah ko yana da in'ina wanda ba za a gane shi ba ko yana da nauyi akan harshensa yadda ba abin shi da kansa shi ya so almaru alam bi halihi ko to saboda ka sai roki Allah ya sunce masa wannan abun ya bashi dama ya faɗi magana kai tsaye yadda za a fahimce shi to mu je yafqahu qawli duk wannan abin da ya roka din nan ba dan ya samu kuɗi a gurin fir'auna ko ya samu daraja ko ya samu ɗaukaka ba a'a liyafqahu qawli domin su fahimci wato kenan magana ta kawai shi ne Allah ya sa su fahimci magana ta abin da zake faɗa ya zama na isar da sako kenan yanzu kuma ana karantar da mu cewa duk mutumin da ya ɗauki ɗawainiyar da'awa ta Allah madaukakin sarki sawa'un malami ne ko ba malami ba ka ɗauki ɗawainiya ma kanka za ka faɗa ma mutum gaskiyar lamari akan wani abu ko ma menene shi ko akan harkar aure ko akan harkar kasuwa ko akan harkar noma ko wani abu makamancin wannan to yanzu kana bukatar wato kenan ka dauki usulubi da za a fahimce ka ba kawai ka faɗan ba sai na likita haddisa nasa bima arrafu in za kuma mutane bayani kuma su bayani da abin da suke fahimta in bukatan ka kawai ka jefa magana ne kawai ni na sauke nauyi na an gane ba a gane ba to da sauranka ana son ka yi ta yadda za a fahimce ka domin in an fahimce ka wani sau da yawa an fi karban abin da kake magana amma ka kawo a dunkule ba za a abin nan ba a cikin alkawatir sha'arar yana cewa annasihatu jabal falatu annasihatu sakilatun falatu sirha jabal nasiha abu ne mai nauyi karka jefo ta kamar dutse dama can mutum ya karbi nasiha abu ne mai wahala kuma ka jefa masa ita da karfi kamar dutse ta zo ta mangare shi Allah ba zai ji daɗi ba ba lallai kuma wato kenan fala tursirha jabalan karka jefo ta kaman dutse a da haka sai ka bi yadda za ka yi kabi da hankali a hankali a hankali ta yadda ko ta zo ta dan shafe shi dai ba zai daga wato kinan hankalinsa ba wannan shine manufar mai da'awa kaman yadda Musa alaihi salatu wasallam Allah ya gina shi akai kuma aka karanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama dan shi ma ya dauki wannan usulubin saboda sau da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan wasu matsala zai ce rahimallahu aki Musa Allah ka ji kan dan uwana Annabi Musa da aka bata masa rai Annabi sallallahu alaihi wasallam a yakin Hunain aka bata masa rai aka faɗi wata magana a kansa mutumin ya ji ta bata masa rai yace wallahi la aqulan na zalika li rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah sai na faɗa wa manzon Allah ya je ya faɗa Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bace maimakon ya dauki action mai tsanani a lokacin sai ya ce rahimallahu aki Musa Allah ka ji kan dan uwana Musa kad uziya akthar min hadha fasabara an cutar da shi sama da wannan amma Musa ya hakuri dan ni haka ni ma zan yi hakuri kenan kissar Musa da ake karantawa Annabi sallallahu alaihi wasallam dan a karfafa masa gwiwar sa ne da kuma dan fare masa zuciyarsa shi kuma ya karanta mana mu ma dora ma kan irin wannan ko taka yanzu duk wanda zai faɗi gaskiya to ya faɗe ta ta yanda za a fahimce shi inda duk wata dabarar da zai yi kai wani lokaci ba daga cikin dabarar faɗan gaskiya Allah ba sai lalle kai zaka faɗa ba ka je ka tura wanda tunda ai bukatar ka fahimta ne ka je ka tura wanda in ya faɗa za a yarda kaman kai ka faɗa kaman kai ka faɗa da bukatar ko ko wanka ne ko da ruwan buta don haka dole ne in za mu yi magana ta addini mu yi ta yadda za a fahimce ta za a fahimce ta ko qur'ani ya karantar da mu wannan wala tasubana alladhina yad'una min dunillahi fa yasubbullaha adwan kar ku zagi goma kansu sai su zagi Allah ko sai su zagi Allah babanci ne da aka zage kunin zaki me yace eh o da aka zabi ban mi yau da aka zabi giya sai zagi kunin zaki ko aka zagi alade ya zagi rago kenan kaga ba sai karba ko ke da ai an taba masa nasa ko saboda haka nakan ma ba zai karba ba haka ne saboda dole sai an yi samu usulubi sosai ya ka hukali dan su fahimci wato kenan maganganun na ta muje mala waj'alli waziran min ahli
Musa alayhi salatu wasallam ya Allah ij'alli waziran min ahli ina son ka samu waziri daga cikin wata kenan iyalina ka sama min wanda zai taimaka an ce waziri shine wanda zai taimaka maka ko wato kenan wanda zai taimaka maka akan aikin da kake yi shine waziri manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa sarakuna ko shugabanni wato su ne mutanen da sarakunan kirki masu albarka da alheri su ne mutanen da suke samun waziri na gari waziri na gari kuma shine wanda idan ka tashi za ka yi aiki na alkhairi zai taimaka maka kai in kuma ka manta zai ci ranka da akwai aiki ka zafa da zami na alkhairi zai tuna maka yawa idan kuma ka tashi za ka yi kuma zai taimaka maka idan kuma ka ki zai maka nasiha zai ci ranka da dai mun a hakuri mai din a yi musu kaza ya fi to wannan shi ne ake kiransa waziri na gari to duk wanda ya samu waziri na gari to ya samu wata kinan taimako na gari ya samu taimako na gari ɗayan kuma shine waziri su in ko wanda in za ka yi alkhairi ka manta sai ce da Allah ku rabu da ranka da kuke da shi Allah sa ma ya kara mantawa to ba ya son aikin alkhairi in kuma ka ce aje a yi in sun fita ce Allah ku je ku nan yi shaf shaf kai ku kauce abun kaga bai taimake shi a wajen yin ba in ya manta ko ba zai tuna masa ba in kuma ya tashi zai yi ba zai taimaka masa ba to wannan shine wanda Allah ya jarrabe shi da irin wannan wazirin ya haɗu da matsala kenan ya haɗu da matsala don haka waziri shine mai taimakawa me yasa Allah madaukakin sarki ce wala tazru wazratun wuzra ukra ko wala tazru wazratun wuzra ukra ai wata laifi ba za ta taimaka ai waziri kan mai taimakawa ne ko wata laifi wata rai ba za ta taimaka wajen ɗauke laifin wata ba ba ta zama waziri waziriya wajen ɗaukewa wata gidan laifin wata ba ta taimako a wannan gurin ba za ta taimako a wannan gurin ba yawwa sau da haka waziri shi ne don haka musa alayhi salatu wasalam sai ya roki allah allah ka bani waziri na gari ma'ana wanda zai taimaka ma kan ida wannan sakon don haka yana da kyau mutum ya roki allah maɗaukakin sarki ya bashi mataimaka na alkhairi ko da ku a gurin gudanar da yanayin gidanka ne ko kuma anguwarka in kai mai anguwa ne ko kuma ƙauyenku in kai mutumin ƙauye ne ko local government ɗinku in kai mutumin local government ne ko state ɗin kai kai mutumin state ne ko office ɗin kai ko harkar ku ta kasuwa kan roki Allah ya baka wanda zai ta ko harkar kasuwancinka wanda zai taimaka maka waziri na gari to ka roki Allah kamar yadda Haruna ai Musa Musa alayhi salatu wasallam ya roki Allah madaukakin sarki ya bashi to mu je malam
Haruna akhi yanzu anan Musa alayhi salatu wasallam yayi specifying wanda yake so don haka shugaba yana da damar ya zabi wanda yake gani shine zai taimaka masa ya dauko shi ya jawo shi wato kinan kusa da shi saboda aiki ya tafi idan ka dauko wanda ba zai taimaka maka ba shi kenan sai a yi abin da gina a ta samun matsala haka ne a matsayin kare shugaba kana karanta mutane duk aikin da ya kamata a ce ka sa a guri kaza ka sa a guri kaza ka sa a guri kaza ka yi don maslahar mutanen ko don maslahar addinin musulunci ko kuma don maslahar wato kenan abin da ake a kansa yanzu musa alaihi salatu wasallam ya ce allah ya bashi haruna dan uwansa don haka aka ce annabi haruna shine annabin da kadai aka roƙa masa annabci da manzanci kuma Allah ya bayar sadaka Allah ya roƙa masa don haka shikenan aiki na alkhairi kana iya roƙawa zakariya ba ya roƙa Allah ya bashi da nagari ba ya roƙa kuma Allah madaukaki sarki ya bashi da haka babu matsalar da in dai mai yiwuwa ce ba za ka roƙi Allah ya baka ba saboda haka duk abin da ka roƙa zai baka kuma zai taimaka maka kai to mu je mu insha Allah ushdud bihi azri yanzu Musa alaihi salatu wassalam duk da ya san cewa Allah madaukakin sarki ya san komai amma yana kawa dalilan da ya sa za a bashi wato kenan waziri na gari kuma dan uwansa Haruna dan ya kumbinsin Allah madaukakin sarki cewa eh ga dalilansa ga dalilansa na farko yace ushdud bihi azri zan wato kenan daure kwarjalle na tare da shi izarwa shi ne kwarjalle ba dan daure dan kwarjalle na da shi ma'ana da hausa shi ne kaman ba haushi shi kuma sai ce zan karfafa gwiwata da shi ma'ana zai karfafa mun gwiwa gwiwata za ta yi karfi a dalilinsa shi ne balarabe shi ko ce zai taimaka mun wajen daurewa kwarjalle na kamar yadda annabi sallallahu alaihi ya ce mai ruwaya ya ce annabi sallallahu alaihi in kwana goma na ƙarshen ramadan ya ya zo ahayan laila wa az wa aiqadha ahla wa jadda wa shadda al-mi'dar shadda al-mi'dar shine yana daure kwarjalli amma ba haushi sai ya ce me ya zage dantsi ko yau in ka ji bahaushe ya ce za a yi abu sai an zage dantsi to aiki ne na nayi to shi balarabe sai ya ce wai zai daure kwarjallarsa ka zo hukumarsa sosai to ya nuna aiki ne da abin to nan da ya ce ushidid bihi azri ma'anansa shine ya karfafa min guya mu a hausa don haka gwiwa ta za ta karfafa a dalilin haruna da haka shi sa da ke so ka bani shi dalili na na farko kenan mhm وأشركه في أمري sannan yana son ya tarayya da shi a cikin lamarina ma'ana asirina kenan yanzu shugaba dole ya nemi mutumin da zai iya rike masa asirinsa idan kana da mataimaki amma asirinka kuma zai iya sai da shi to fa akwai matsala dole akwai ishu na a wato kenan a, me ake kira security ko security ya zama secret ɗinka za a iya rike shi wanda zai rike maka asirinka to shine ya kamata ka nema ya zama maka mataimaki amma duk lokacin da kana abu ana tsallatarwa kana abu ana tsallatarwa akwai lokacin da aka wata siyasa wani yake ce mana lokacin wani gwamna to abokin kamfen dinsa duna kusa da shi ya riga ya sai su gwargwadon yadda ka ba shi labarin abin da yake ci a ciki da dumi-dumi gwargwadon kudin da zai baka sana gama mitin za ka ga ana ta gaya masa ana ta gaya masa su kusa su ɗauki matakai su yi kawun tare aktin ɗin abin da wannan yake abin kuma koda wani ya riga ya gaya masa to kai ka gaya masa daga baya to ba zai hana ka kuɗi ba amma zai ba ma wannan fiye da naka inda zai ba da miliyan ɗaya a wannan to zai baka wato kenan rabin miliyan kai kuma wanda ya kawo na uku zai bayi dubu ɗari biyu da hamsin har a zuwa na ba da dubu ɗari ɗari saboda da zarar wa'annan sun riga sun yi mitin ɗinsu take ana fita za a kira shi a gaya masa to yanzu zama yana da asiri duk fulan ɗin da suka shirya za a yi kawo tare action ɗinsa duk fulan ɗin da suka sada da haka dole gwamnatin ta faɗi suna ci kuma wato kenan suna gani duk ɗin da suka shirya yana tafin hannun wancan yanzu kana shugaba in baka samu mutumin da zai za ka shirka da shi a cikin wato kenan personal affairs ɗinka ba wa ashirin ku fi amri to kenan babu ci gaba cikin wato kenan lamarinka don zai iya sai da maka wato kenan asirinka zuwa ga abokan gabanka to musa alaihi salatu wasalam nan ya koya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya mana ga yadda ake tafiyar da harkar rayuwa duk da ake son da target a ci nasara to sai an nemi waɗanda da su ne za a kulla abin a kuma rike abin a zuciya har a je a cimma nasara mun fahimci wannan to mu je كي نسبحك كثيرا wancan shine dalilin Musa alaihi salatu wasallam na biyu da yasa yake roƙon a bashi dan uwansa haro shine zai iya rike min asiri na sannan na uku sai ya ce kuma gaga za mu ta maka tasbihi za mu ta a Allah fa yake faɗan wannan abin tare da Allah madaukakin sarki ya fi shi sanin wannan abin yanzu ba yana bada Allah labari bane ma'ana addu'a ne kawai yake yi kai nu sabiha ka kathiran ya Allah dan mu ta maka wato kenan tasbihi mai yawa in mun je mun isar da da'awa mu zo mu zanna muna zikiri in mun je mun je isar da da'awa mu zanna muna karatun at-taura da sauransu kuma za mu yi hakan din da yawa ya ubangiji ko za mu yi wata tasbihi da yawa ko me ونذكرك كثيرا sannan za mu yi zikirinka da yawa za mu ambaci sunanka ambato mai yawa saboda haka aikinmu kenan shine zai zama abin nan to saboda haka ya Allah ba daga sarki waɗannan su dalilai ne da suka sa nake roƙan a bani dan uwana Haruna don ya taimaka mu a cikin wannan lamarin to mu je إنك كنت بنا بصيرا innaka tabbas lalle kai ko sai da kawo karfafawa innaka tabbas lalle kai ya ubangiji Allah kunta basiran bina ka kasance mai kallon mu ne duk abin da muke kana kallo wannan abin da nake faɗa har cikin zuciyata haka yake tunda in muka yi wani abu aka san wannan ma ai Allah kana kallo saboda ku babu abinda a cikin zuciyar mu kashi da zamu yi akasi sai dai abin da yafi karfin mu a matsayin mu wato kenan ne ƴaƴan adam innaka kunta bina basira Allah kai mai kallon mu ne kana kallon mu don haka duk abin da muka tsara nan haka za mu je mu yi da ni da dan uwana Haruna don haka Allah ka bashi annabci ta mu je qala qad utita su'laka ya musa
qala sai Allah madaukakin sarki ya ce sai aka ce masa kad uti ta suhulaka hakika an baka duk abin da ka roka an baka duk abin da wafi kenan ka roka kenan ciki har da wannan guriya gurin da yake cikin harshensa ko don yace rabbi shirah hali sadari aka ce an baka wannan yassir li amri aka ce an baka wannan a halul ubdata bil lisani yafqahu qawli aka ce an baka wannan ij'alni lisa ij'alni min wazira min ahli aka ce an baka wannan haruna ake ba shi an gama ba yawwa an gama duk wasu mukawamatin tabligh da'awa ya riga ya same su kuma Allah madaukakin sarki outrightly ya ce an yi approve ko Allah madaukakin sarki ce kad utita su'ulaka ya Musa ya kai annabi Musa shikenan yanzu me rage kuma eh sai fita da awa ko sai fita da ato yanzu ne za a fara yakin kuma to mu je ولقد مننا عليك مرة أخرى Allah madaukakin sarki ce walakar da hakika yanzu dama aka ce wai menene eh, eh, ya ayyuhal ladzi eh, kad jaa irshidna sam al maqulta fasma anta maqulna ko sam al maqulta fasma anta maqulna ko haka shehu abdullahi ya faɗa ma wannan malami na Maiduguri ya ce to eh duk abin da ka faɗa mun ji mun yadda to kai ma saurare mu yanzu ba Musa alaihi salatu wasallam ya faɗi nasa ba kuma an ce an bashi ba zai tashi ta baka ta dan dakata kai ma saurare eh eh kai ma saurare Allah madaukaki tarki ya ce masa me wala kad mananna alayka waratan ukhra yanzu da muka baka annabci muka baka wato manzanci sannan ka roki wa'annan abubuwan muka maka ka roƙi annabi a dan uwanka muka baka duka wannan ba ba baiwa bane kaga mun maka kenan ko ya kamata ka san wannan ka san wannan duk wannan mutunci da karanci din mun maka amma fa abin bai tsaya nan ba ai manna na alaka warata ukara da can ma mun taba maka wata baiwa ko ka manta ne in ka manta bari mutana maka yaushe ne ne malam إذا أوحينا إلى أمك ما يوحي Allah maɗaukakin sarki ce is auhayna ila ummika lokacin da muka yi wahayi a ummanka ummanka muka yi mata wahayi mai muka mata hayi ma yuha abin da aka mata wahayi mu mun gaya mata abin da muka gaya mata kenan yanzu ba sai an tsaya an masa dalla dalla ba in an bashi dai a dunkule shi ai mun mata wahayi a ummanka yanzu wahayin da aka yi ma ummansa ko da wahayi ne na ilhama ai karantawa ne ko mutumin da yake da ummanka ai ya mutunta ka to ya ga ubangiji in shine yake da ita ai karshe mutuntawa kenan kaga kenan tun dama can kai din kana karkashin kulawar ubangiji Allah madaukaki iz awhayna ila ummika wannan wahayi da aka yi duk da cewa Allah ya ce ya mata wahayi aka ce wahayi ne na ilhama saboda me wala nabiyya unsa qattu yushtaba ba taɓa yin annabi da aka zaɓa a matsayin mace ba duk da Allah ya wahayi da ananan maryamu ya maryamu uqniti li rabbiki wasjidi warka ima ina bai zama da nanan maryamu mace annabiya ba ballantana ya kai ta matsayin manzanci amma dai tana na a matsayin baiwar Allah ba daukakin sarki waliya ko to haka ita mahaifiyar annabi Musa da Allah ya mata wahayi ba wahayi ne na manzo na risala ba a wahayi ne na ilhama kamar yadda Allah ya wahayi a tururuwa wa ha rabbuka ila ila kudan zuma ko wa ha rabbuka ila nahali haka ne yawwa kamar yadda yayi kasa bi anna rabbaka aw halaha kamar yadda yayi wa sahabban annabi Isa wa iz awhaytu ila alhawariyina katin lokacin da nayi wahayi a hawariyawa su paul su wane ne yohana su waye da sauransu ko to wannan wahayi ita ma irin wannan layi ne amma Allah ba dauki sarki da ya masa ba iza wahaytu ila ummika umena ne ma yuha abinda aka yi mata wato kenan wahayi amma daga cikin wahayin ka dan gaya mana ka dan arama
أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلكه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له Mm, وألقيت عليك محبة مني mm, ولتصنع على عيني mm. Allah maɗaukakin sarki ya ce daga ce abin da muka wata muka ce a nikzifihi in namiji ne sai a ce a nikzif ko amma da mace ce fa a nikzifi a nikzifi ko ki jefa shi in namiji ne sai a nikzif ko shi da fi'il am ka jefa exif ka jefa exifi ki jefa to sai muka ce mata exifihi ki jefa shi hidin da miri ne da ke komawa kan Musa alaihi salatu wasalam ke ki jefa shi fita buta a cikin akwati ma'ana ki gina akwati sai ki sa wato kenan leda a ciki sai ki sa wani abu ki daddanne ta yadda ruwa ba zai shigo ba ki sa tsumman goyo ki dan sa bulumbote da dan abin sha a ciki ki rufe ki dan fufu da kofa inda zai sami iskar da zai shaka ki je da hannunki ki dauke shi ki jefa shi a cikin teku anik zifi fi tabuti ki jefa shi wato kenan a cikin akwati bak zifi fi lebu sai ki je ki jefa shi a cikin wato kenan a cikin teku kaga wannan wato inda ba dan da wahayi ba uwa ba za ta iya yin haka ba ba za ta iya ta dauka ta je ta jefa a cikin yake ne da ba masa akwai wato kenan kasada mai yawa ko to amma Allah madaukakin sarki ya karfafa mata gwiwarta saboda haka hankalinta a kwance kamar na wanda ya mara dan sanda eh alak bi bi dabuti bak bi yammi walikir yammu bisahili shi wannan kogin zai tafi da shi zai tafi da shi zai je jefa da shi a gaba yanzu wannan amana aka bata cewa ba zai nitse ba zai je bada cikin abin nan yawa a- a a gaba idan ya je gaba kuma ya kusa a duwulli abokin gaba ta in ji Allah shine zai je dauke shi wa aduwul lahu abokin gabansa shi zai dauke shi wanda yake gaba da ni da shi dan naki kuma shine zai dauke shi wannan in ba ikon Allah ba wa zai wa zai tsara wannan abokin gabansa ne zai dauke shi kuma abokin gaban Allah ba daukakin sarki ko yawwa to haka nan za a yi a cikin wata aya Allah ya ce wa auhayna ila ummi Musa an irdihi fa idza kifta alayhi falqihi liyam bilyam wala taqafi wala tahzan inna radduhu ilayki wa ja'iluhu minal muslimin mun yi wahayi ga mahaifiyar annabi Musa ko wa auhayna ila ummi Musa an irdihi muka yi mata wahayi lokacin da ta haife shi hankalinta ya tashi ana kama ƴaƴan bani isra'ila ana yankawa Allah ce ba damuwa wanda da haka ki ci gaba da sha da shi kawai hankalin ki a kwance ana bi gida gida ana kama ana yankawa amma Allah ce wata karta damu ta ci gaba da shayar da shi sannan sai ya ce mata tunda za ta samu wato kenan damuwa ta yar adam akwai dan rashin hank- kwanciyar hankali to in damuwar ta yi yawa Allah ce fa ya zaki ta alai balge ya fiye ne in kin ji tsoro to shi ki je ki dake shi a cikin akwati ma za ki je ki jefa shi a cikin wato kenan wannan kogin amma wala ta kafi wala ta zani kar ki ji tsoron jefa shi ba abin da zai same shi kuma kar ki bakin cikin rabuwa da shi me yasa inna radduhu ilayki za mu dawo miki da shi za mu dawo da miki da shi waja'iluhu min al-musallin za mu sanya shi kuma manzo za mu sanya shi manzo wata mace tana tafiya ita ji wani mutum yana magana ko a wani mutum yana yana yana yana tafiya sai ya ji wata balariba tana magana ta ce astaghfirullah halin zambi kullahu kabbaltu insanan bi gairi hilli sai ta wato tana addu'a tana neman gafarar Allah ta simbaci wani mutum ba tare da abin nan ba ta ce misalin gazali na'iman fi dallihi fantasafan laili walan asullahu to wannan magana da ta yi akwai hikima a cikinta shi kenan sai da balarabe yarinyar da ta yi sai malar asma'i sai ya ji sai ke ce akwai wato kenan hikima da balaga cikin wannan sai balarabe kawai ce to kawai akwai hikima a cikin wannan ya zaka yana maganan Allah wadda kuke sarki da ya ce wa auhaina ila ummi musa amir da ihi ta kunshi wato kenan kabarai ne da kuma busharatai ne da bina ne da kabar guda biyu insha'i guda biyu bushara guda biyu menene uku kuma umarni guda biyu da hani guda biyu duk a cikin aya ɗaya amrai ne da nahaye ne da bushara ɗaya ne da abin nan abubuwa wajen guda takwas da irga wannan biyu biyu biyu biyu saboda balaga irin ta alkur'ani sai aka karanta masu sai shi eh ashe wannan da abin da wannan yarinya take ma babu balaga a cikin sa in kai compare musu da wannan to yanzu Allah madaukakin sarki yake cewa abokin gabansa ne zai dauke shi ni ma kuma abokin gabana to ya za a yi abokin gabansa bai yanka shi ba dama yana sa ana kama yara ana yankawa yanzu ga yaro ya zo shi kuma ga alama dukkan alama yaron nan an guji kar a yanka shi ne aka jefa shi a cikin kogi ko Allah sai ya ce wa alƙaitu alaika mahabbatan sai na jefa maka kauna mun karanta a baya cewa jibrilu Allah madaukakin sarki yana son mutum sai ya ce masa jibrilu zo ina son wani ka so shi ko in jibrilu ya so shi sai ce kai kira halittun ban kasa su so shi sai kowa ji yana son sa to yanzu sai Allah ya sanya soyayyar annabi Musa a zuciyar mutane saboda duk wanda ya gashi sai ji na sansa alqaitu alayka mahabbatan minni soyayya na jefa maka daga gare ni inji Allah madaukakin sarki ni ne na sa soyayya don haka ko fir'auna ya dauke ka zai ji na sanka ko fir'auna ko saboda haka Allah madaukakin sarki ya tsara wannan dan ya kare shi wali tusna ala aini tusna ala aini kuma za a kula da kai kuma ni ne zan sa a kula da kai din za a kula da kai a bisa kulawata za a aiwatar da duk lamarinka tun daga lokacin da ta jefa ka a cikin ruwan da tafiyar ka a cikin kogin da lokacin da kogin zai kawo ka bakin ruwan zai kawo ka bakin gaba da lokacin da za a zo a dauke ka da lokacin da za a kai ka gidan abokin gaban ka da lokacin da za a rene ka har ka girma duk waɗannan tusna ala aini za a yi su ne a bisa kulawa ta inji Allah madaukakin sarki dan haka me zai faru eh man kana man kana lahu lahu ko ko man kana lillahi kana lahu lahu ko saboda duk wanda ya kasance na Allah ne Allah ma sai zama nasa dan haka Allah madaukakin sarki sai ya tsara a irin wani tsari da karshe kwantar masa ya gaya wa annabi Musa ka ji duk abin da ya faru abin da na maka da can tukun kai baka san wannan ba kar ka ga wani baka annabci yanzu ka dauka yanzu ne nake kula da kai duka wannan an yi shi ne litusna ala'i don a kula da kai wato kenan akan wato kenan kiyayewa ta ai ala ina yake don muje إذ تمشي أختك فتقول هل أد- هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبث سنين في أهل مدين ثم جئت على قدر يا موسى
Allah maɗaukaki sarki ya daɗa gaya masa da Musa ba ya tafa da abinsa ba aka ce to zauna ka je kar ka tafi na maka wasu baiwoyi to yanzu an kirga mana wa'ancan to ga wani za a kara daga cikin baiwan da na maka istamshi uktuka farqul hal adullukum ala man yakulu yar uwarka maryam ta tafi ta je take cewa wato kenan zan nuna muku wanda zai shayar da shi asalin yadda abin yake shine Allah madaukake sarki ya sanya ita wannan din maryam din lokacin da aka jefa shi a cikin ruwa sai ta dinga bin sa kuma sai ta dinga bin kogin tana bin bakin kogi tana kallon ruwa yana tafiya da shi tana kullum ruwa na tafiya da shi tana kullum ruwa na uwarsa ta ce masa je ta bi shi har ta ga an zo ya yabo kusihi ko eh yace yace yace mai yace mai eh yace mai eh, abin da eh, menene oktihi ko mahaifiyarsa ta ce mai kan yayarsa kusihi ki bibiye shi na jefa akwatin yaron nan a cikin ruwa amma ki bibiye shi don hankali na ba zai iya kwantawa ba fa basurat bihi sai ta dinga kallonsa ta dinga kallonsa ta dinga kallonsa tana bin gefen ruwa ruwa yana tafiya da shi tana bin gefen ruwa tana kallon akwatin da kaninta ne in ya nitse ta san kaninta ne ya nitse to har aka zo wato kenan wannan wurin tana kallo mutanen fir'auna suka zo suka dauke shi tana kallo aka kai shugaban matar fir'auna matar fir'auna ta ce qurrata aini li wa lak la taqtulu shikenan mun yi sa'a shikenan mun yi sa'a dama bana aikuwa ka gani na samu da kai ma ka samu kai wannan yanka ki za a yi wannan daga nasu dan bani isra'ila ne wannan kaza kaza ta ce a'a la taqtulu dan Allah karka karshe me yasa asa an yanfa Allah zai iya amfanin wata rana a wani take zuwa hula da ko kuma wasa tabbani ya zama ma kawai danmu ne yanzu ba dan bane isra'ila bane danmu ne ni da kai to sai dai hakura to aka ce a bashi nono ya sha tun da yana kuka da abin da aka sa cikin bulbuti ya kare to yana kuka haramna alaihi maradiya duk wanda ta zo za ta shayar da shi sai Allah madaukakin sarki sa ya zama baya so yana kuka dan gidan fir'auna to za a ba dan gidan fir'auna ya mutu ne duk inda mai sharawa take za a je a nemo ta an kawo wannan bai karba ba an kawo wannan bai karba ta kuma mare tana gefe tana kallo saboda haka shi da sai ta zo ta ce hal adullukum ala man yakulu ko bana nuna muku wanda zai kula muku da shi ba ai ya ki karban nono ta ce akwai gidan da za a bari mu je ko ne ni mama na in ta shayar da kowane yaro a duniya ne yana shawa a je a kira wata aka je aka kira wata aka zo aka gwada shi kenan sai ta yadda sai ya yadda ya kama nonanta sai a ya sha ya sha ya sha to ya bera Allah zaki shayar da mu daki a ni dai na bashi yanzu zan tafiya kun ga tafiya da a'a dakata to a nawa za ku biya ni eh aka yarjejeniya abin da za a bata za ta shayar da ɗanta kuma za a biya ta wannan ba aikin Allah ba haka Allah ke tsara al'amuran su ko da haka yamma mu mu da tawakkali mu dogara ga Allah Allah ya ce faraja'ana ka ila ummika Musa kana jina eh shine sai muka mai da kai zuwa ga ummanka kaga a rana ɗaya kai komai da komai mun kamata damuwan ta bata abin nan ba sai muka mai da kai wannan ba baiwa na maka ba ya ubangiji baiwa kanmu me yasa muka amma me yasa muka bada ita kai ta karra ainuha dan idan ta yi sanyi balarabe zai ce qurrata ain sanyin ido amma ba haushe ce me kwanciyar hankali hankalin ta ya kwanta hankalin ta ya kwanta yanzu hankalin ta zai kwanta ko ba kawa za ta kuma wata kinan nasu wala ta hazan ya zama ba ta da bakin ciki duk mutum da hankalinsa bai kwanta ba yana cikin bakin ciki to yanzu ba bakin ciki ta dare da ita na farko ɗanta ya dawo ai na farko ɗanta bai nitse a kogi ba na biyu an ɗauke shi a gidan manyan mutane na uku an dawo mata da shi na hudu ana ba ta kuɗin shayar da shi na biyar kuma yanzu zai girma babu wanda isa zo gidanta ya ce an haifi da a gidan nan a kama a kashe to kaga wannan ma'ana wala ta hazaja ya fito ba ta yi ciki ba kwata-kwata sannan sai Allah ya ce a tana gode ya ubangiji ya gode irin kula ta a dakata dakata wa gadalta nafsa haka ne ai ka taba kisan kai ma ba kai ne ka kashe wani kibdi kaza kaza a guri kaza kaza kaza ba ya ubangiji ni ne ko ka tsere to kar ka ga tseren da kai mu ne najjaina ka muka tserar da kai fa najjaina ka sai muka tserar da kai Allah madaukakin da wannan mutumin ba a yi masa ilhama ya zo ya baka satar an ka gudu ba ai da zuwa za a kama ka to mu baka masa ilhama cewa ka je ka faɗa mu musa ya gudu sannan da muka zo da aka zo aka gaya maka nan sai muka ilhama muka muka ilhamar ka gudu da ka tsaya kana musu ka ga me zai faru ai ko da ka ga abin da ya faru amma sai muka maka ilhamar ka gudu sannan da ka gudun da suka tafi nema muka tsaye da su a iyaka gudun da ba za a kama ka ba suka dawo ka tafi abinka don haka fa naje na ka mu ne muka tsayar da kai minal gammi daga bakin ciki domin da an kama ka to da ka san da ruwa ake shayi sannan Allah ce hotar naka fito nan muka jarraba ka kuma jarrabawa ɗaya bayan ɗaya duk wani ai jarrabawa ne jarrabawa ne ɗaya bayan ɗaya ka san da wannan ubangiji Allah na san da wannan zai yi yunkura ya tashi aka ce a dakata to ai ba mu gama ba falabisa fi ahli madiyana falabisa sinina fi ahli madiyan kaje ka zauna shekara da shekaru a madiyana aka ce shekara goma da ya bar nan sai da ya shekara goma a madiyana a lokacin da musa alaihissalatu wasallam ya bar nan gurin kun ga ai labari ne kawai akan taiki aka kawo sai tsere ko babu komai tare da shi babu kuɗi babu abinci ko tafiya mai nisa ya sha wahala sosai da ya je shi isa madiyana ya samu ana shayar wannan ya shayar mai 'yan matan nan komawa gefe ya ce rabbi inni lima an zata ilai min khairin fakir ya Allah ina da tsananin bukata akan abin da zaka saukar min dinna alkhairi yanzu Musa alaihi salatu wasallam bai ayyana ba sai bai Allah zabi sai Allah madaukakin sarki ya bashi abubuwa guda biyu na farko ya bashi gidan da zai zauna na biyu ya bashi employment aikin da zai yi a biya shi ba Allah ke tsara ba kawai sai ga uwa ɗaya daga cikin yarinyar ta zo zo mu tafi babu yana kiran ka aka je aka daidaita ya zauna a gidansu yanzu ya zama ɗan gida ga babansa ga kannansa ko sannan kuma aka ce aikin shayarwa za a kiwo za a biya shi yanzu ya samu employment ya samu accommodation ya samu wato kenan employment don haka duk wani shika cikin zaman lafiya ta tabbata a gare shi a wannan lokacin to ka zauna a wannan gurin kana tsamman kai ka tsara wa kanka wani abu ya ubangiji ba ni na tsara ba da haka mu ne muka tsara maka a wannan lokacin sun maji ta alaƙadar sannan sai ga ka ka zo a bisa daidai lokacin da aka tsara abin da zai faru daidai lokacin da ya kamata a kai sako a fir'auna sai aka sa masa san ya je ga umansa da haka ya ce zai tafi da gidansa ya ce masa ba matsala ya ce zan tafi da iyalina ya ce ba matsala ka ɗauke ta ga wannan yaron ma ya raka ka ku tafi suka tafi amma yanzu tunda wani abu Allah ya kaddara daga lokacin da Musa alaihi salatu wasallam ya jejeje ya zanna a wannan wurin yace ma matarsa in ku go tun daga nan baka ƙara jin tarihin ta ba aka gaba tarihin rayuwar Annabi Musa kaf a cikin Qur'ani ba sake maganar ta ba me ya faru da ita Allahu a'lam ya zo ya dauke ta Qur'ani bai bayani ba ya tafi da garinsu ƙur'ani bai gari ta dawo gidansu ƙur'ani bai yi bayani sun haifi ya'ya da ita ƙur'ani bai ita dai a nan wurin iyaka nan tarihin ta ya kare wallahu ta'ala ala to saboda haka Allah ce sun maji ta ala kadari sai ka zo a bisa gwargwadon daidai lokacin da aka aika sako sannan yanzu shine nake baka wannan sakon ka ji da kunnen ka eh na ji to ka shirya maza to mu je to lokaci to alhamdulillah za mu dakata a nake sawa ta kare muke na yau za mu dakata a nan abin da muka faɗa daidai allah ba ɗaukar sarki ba wa ladansa abin da muka kuskure allah ba ɗaukakin sarki ga da kun kuskure ba wa jikura na? ok to shi kere to za mu da wasu maji ta alakadari muna da tambaya? a